الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون لما كان العمل وطلب العيش والكسب من ضروريات الحياة أعلى الإسلام من شأنهما ورتب عليهما الثواب والأجر ومما يؤكد ذلك أن الله قرن بين العبادة والكسب في نصوص القرآن كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله جل شأنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فحث الإسلام على السعي والكسب وطلب المال الحلال مما يساعد الإنسان على العيش في هذه الدنيا بكرامة وأمان والإقبال على الله بالطاعة وطلب الرضوان فالمال في الإسلام يعد ركنا من أركان الدنيا والدين بالنسبة للدنيا فهو قوام للحياة وأما في الدين فقد يدخل المال في أركان عدة منها الصلاة فهي بحاجة للمال من أجل بناء المساجد وخدمتها وأيضا الحج فهو يحتاج المال لا سيما في بلادنا في هذه الأيام التي بلغ نفقته نحو عشر مليون نيرات وهكذا يدخل المال في الصدقات وأعمال الخير والتعليم وأنواع الجهاد قد يحتاج المال ويكون المال في الدنيا سببا لعيش صاحبه بعفة وكرامة ينفق على غيره ولا يطلب من أحد فالمال إذا نعمة كبيرة من نعم الله على الإنسان وقد عبر عنه القرآن لفظ الخير في عدد من المواضع كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون عباد الله مع أن الإسلام ينظر إلى المال نظرة واقعية ويصفه بأنه قوام الحياة لكن يبقى المال في الإسلام وصلة ولا غاية وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبودية المال فقال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط رواه البخاري عن أبي هريرة أيها المسلمون والذي يتأمل في أحوال الناس في هذه الأيام يرى أن شهوة حب المال عمت غالب الناس حتى فتنوا بالدنيا وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يرضون ومن أجلها يغضبون وبسببها يوالون وعليها يعادون فأكثر الجرائم المنتشرة بين الناس بسبب المال وكم قطعت أرحام في سبيله وسفكت دماء بسببه وفعل وفعل فأكثر الناس جعلوا الدنيا هي الغاية الأسمى في حياتهم وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم فإن من علامات حب الدنيا بيع الآخرة بالاقتراف, بالاقتراف من المال دون مبالاة بمصدره حلال أم حرام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام رواه البخاري أيها المسلمون عباد الله فبسبب حب المال تفشو مساوئ الأخلاق من سرقة وغصب واختطاف الناس ورشوة وربا وجش واحتكار وتطفيف للكيل والميزان وأكل مال اليتيم وشيوع الفواحش ما ظهر منها وما بطن فبعض الناس يستعجلون في قضية الرزق فهم يريدون الحصول على المال من أي جهة وبأي طريق فالمكتسب السريع عندهم هو الغاية المرجوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى لكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن المال في الإسلام وسيلة لا غاية وأن المال وأن المالك الحقيقي للمال هو الله تعالى والمال آرية في يد البشر في يد البشر الذي استخلفهم فيه قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والكسب الذي حث الإسلام عليه هو الكسب الحلال هو الكسب الحلال الطيب فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه وبذلك أمر المؤمنين كما أمر المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واعلموا أيها الإخوة أن المال وسيلة إلى مرضاة الله عز وجل وليس هو غاية في ذاته لذلك أنزلوه منزله واطلبوه من أوجه الحلال وصرفوه في الأوجه الشرعية دون إسراف ولا تقتير وألموا أن المال فتنة واختبار وسيحاسب الناس عن المال من أين وكيف اكتسبوه وفيما أنفقوه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما عمل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بإرشادات نبيكم في التعامل مع المال وحسبكم حديثان الأول عن عبد الله بن الشخير أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم الحديث الثاني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله راه مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم ومن العدم إلى وجود الأبدية وأصلي وأسلم على قاعدي وحبيبي وقروة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على من والهم إلى يوم الدين باهك ينقوى مسلمي يا إن دي زمن تولي نيمان أبنتي da neman dukiya yana daga cikin abin da yake dole a rayuwa sai musulunci ya ɗaukaka lamarinsu har ma Allah maɗaukaki ya tana da lada dangane da neman abinci da neman dukiya abin da zai tabbatar da wannan ayoyi a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki sai ya gwama ibada da za a yi masa da kuma neman halal a nassosi na alkur'ani kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da yanayin sallar juma'a ya yi umarni da yin sallah a bar komai a tafo gare ta amma Allah ta'ala sai ya biye da cewa a yayin da aka kammala sallah to ku watsu a ban ƙasa ku biɗa daga falalar Allah ma'ana ku je ku nemi halal da faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya yi dangane da rangwame da ya yi wa al'umma a lokacin ana makka ya yi la'akari da wasu abubuwa guda biyu sai Allah ta'ala ya ce akwai wasu daga cikinku za su riƙa yin tafiya ne a ban ƙasa suna neman halal shi yasa aka rangwanta muku sallar dare waɗansu kuma za ka ga za su tafi ne suna yin yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah ba zai ba su dama su yi wannan sallar dare ta wajibi ba kaga nan ma Allah ta'ala sai ya gwama tsakanin bautarsa da kuma neman abinci na halal shi yasa musulunci ya zaburar da mutane akan su tashi su yi aiki su nemi abin da yake na halal su nemi dukiya ta halal domin dukiya ta halal ita ce take taimakawa dan adam wajen samun rayuwa mai gwabi rayuwa mai daɗi ya samu kariya a wannan duniya kuma ya samu damar da zai fuskanci ubangiji wajen bauta da neman yardar Allah dukiya fa a musulunci tana kasancewa kamar yadda malamai suka ambata rukuni ne na rayuwar duniya domin rayuwar ba za ta yi ba sai da ita haka na rukuni ne na rayuwar addini domin addinin kansa yana da bukatan dukiya dangane da rayuwar duniya dama Allah ta'ala ya nuna cewa ita ko nassosin Qur'ani da hadisi sun nuna ita dukiya wato da ita ne rayuwar ma ke tsayuwa baki daya amma dangane da addini ta zamanto rukuni saboda dukiya tana shiga cikin al'amura na addini masu yawa rukunai na addini misali kamar sallah tana da bukatan dukiya me ya saka saboda za a bukaci gina masallatayya za a bukaci yin hidima a masallatayya wajen kulawa da shi dukiya ce take amfani dukiya tana shiga cikin rukunin aikin hajji domin mutum ba zai yi tafiya zuwa aikin hajji ba ko a da ballantana a yanzu a wannan ƙasa tamu da yanzu aikin hajjin sai ka kashe ya kai miliyan goma kaga ana bukatan dukiya don ida wannan farilla hakanan dukiya tana shiga cikin sadaka zakka da sauran sadakoki da ake yi da ayyukan alkhairi kai dukiya tana shiga wajen neman ilimi don sai ka tana duk guzuri kafin kafan tsama nau'o'i na jihadi duka a ɓangarorinsu da matakansu suna da bukatan dukiya don haka nan dukiya tana zamantowa sababi ne kuma da za ta sabbaba wa mutum ma'abucinta ya samu rayuwa cikin kamun kai bai roƙi kowa ba shine ma yake ciyarwa don haka ashe ita dukiya ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi wa ɗan adam masu tarin yawa har ma alqur'ani sai ya ambace ta da wani suna alkhair a cikin alqur'ani a wajaje da dama kamar yadda Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun sahabbai na tambayanka me za su ciyar ne ciyarwa da aka ce su yi ta tadawwi kul ka gaya musu ma an faktun min khairin duk abin da kuka ce na alheri nan Allah yana nufin dukiya ne to sai Allah ya jeranta waɗansu waɗanda da su ake so a fara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata ya ce wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ce na alheri ana nufin dukiya to fa makanku ne kuka yi wa hidima ba a wancan din ba a zahiri ku kike da lada irin waɗannan ayoyi sun yi yabo a kayan dukiya ‘yan uwa musulmi tare da cewa musulunci ya yi la'akari da matsayin dukiya a rayuwar ɗan adam har ma aka siffanta ta rayuwar ba ta gudana sai da dukiya to amma fa mu sani dukiya a addinin musulunci shi kuɗi a addinin musulunci matsayinsa mataki ne da ake kaiwa zuwa ga manufa ba wai shi ne asali manufar ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ubangijinsa wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga mabiyansa dangane da bautar dukiya annabi yake cewa ta isa abdul dinar bawan dinari ya halaka wanda kullun tunaninsa kawai tara dukiya wa abdul dirham da bawan dirhami nau'in kudi ne shi ma wa abdul khamisa wanda yake son tara tufafi da kayayyakin mata'i in udiya radiya wanda in an bashi to shine zai sami yarda da hukunci da shugabanci ko ya sami yarda da ubangiji wa illam yu'ta sakhida in ba a bashi ba kuma sai ya fushi imam al-bukhari ya kawo hadisin daga abu huraira duk wanda ya la'akari da rayuwar musulmi ko rayuwar mutane a wannan zamani namu zai ga tsananin son kuɗi ya shiga cikin zukatan mutane baki ɗaya ya ma rufe idanun mutane har mutane suka zan sun fitini da duniya ba abin da suke gani gaba gare su sai kuɗi ba abin da suka bashi martaba da kima sai kuɗi ya zamanto kuɗi a matsayin da suka bashi ya zan shine gaya shine ƙarshen abin da suke hari su kaiwa domin dukiya domin duniya ne zaka ga suke biɗan komai in kaga sun sami yarda a ƙarƙashin kuɗi ne in kaga sun fusata a dalilin kuɗi ne a dalilin kuɗi ne suke nuna soyayya a dalilin kuɗi za su nuna ƙiyayya da yawa daga cikin laifuffuka da suke watsuwa a ban ƙasa za ka ga saboda kuɗi ne nawa ne za ka ga an katse zumunci an katse uwantaka a dalilin kuɗi nawa ne za ka ga an zubar da jinin mutane an kashe su ma a dalilin kuɗi sau da yawa za ka ga an yi abu da yawa saboda kuɗi saboda da yawa daga cikin mutane sun sanya duniya samun duniya samun kuɗi shine babbar manufa a cikin rayuwarsu alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ubangijinsa ta'ala ya masa kashedi daga waɗanda suka sanya duniya ita ce manufarsu Allah yana cewa wa a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa hayatad dunya ka rabu da duk wanda kaga ya kauda kai daga wa'azin da Allah ya masa baya nufin komai a cikin rayuwarsa sai duniya zalika mabalaghum min al-ilmi saboda su duk tunaninsu inda zai tuke yaya za a samu kuɗi Allah ya ce ka rabu da su domin yana daga cikin alama na san duniya mutum ya dugunzuma wajen kamfatar dukiya yayi ta kokarin tara ta ba tare da damuwa menene hanyar ta ba halal ne hanyar ko kuma haramun shi dai kawai a samu hadisi ya zo daga Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa zamani zai zo wa mutane yati ala nasi zamanun la yubali almar'u ma akhadha minhu amin amin alhalal am am min alharam zamani zai zo wa mutane da mutane za su zamba su damu ta wace hanya ne za su samu kuɗi ba su dai a samu kawai shin ta halal ne za su samu ko ta haram inji manzon Allah wannan hadithin imam al-bukhari ya kawo yan uwa musulmi a dalilin san dukiya da mutane suke yi a irin wannan zamantakewa namu ba abin da aka bashi kima kamar kuɗi an ɗaukaka shi sama da matsayin da yake nasa to sai ya zamanto dukkan munanan ɗabi'u suna watsuwa dukkan abin da Allah ta'ala ya hana zaka ga an aikata in dai za a isa zuwa ga kuɗi sata ce kwace ne kidnapping ɗin mutane ne rashawa a dinga ɗiba ana ɗiba kuma ba za a fasa ba riba ne da ake a cikin kasuwa algus ne itikari ajiyar kaya don a tsananta wa jama'a tauyewa mudu da sikeli cin dukiyar maraya dukkan ayyuka dai da za a kai domin a samu kuɗi wanda ya bayyana da wanda ya ɓoyu mutane ba su damu ba aikatawa suke inda za a samu kuɗi da yawa daga cikin mutane abin da yake sabbaba su ba su yadda da kaddara Allah ba suna ci da zuci ne dangane da lamarin arziki su suna so su kai zuwa ga arziki ne ta kowace hanya ta kowace fuska kudin da za a samu cikin gaugawa ta kowace hanya shi su ne abin da suke bukata shi ya saka sai ka ga ɗa ya yi sata ta yahu ya kawo ubansa uban ba zai ce komi ba kuma al'umma za su yi ca a kansa mutum zai je ji duk kudin al'umma na gwamnati lokaci guda ya zama mai kudi ka kuma san da talaka ne lokaci guda in ya samu dama ya jida ya jida ya jida kuma mutane za su yi ca a kansa saboda kudin an ba shi matsayin da ya wuce nasa banzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana yace wallahi mal faqru akhsha alaikum annabi baya bukatar rantsuwa amma yace wallahi ni bana tsorace muku talauci ya ku al'ummata bana tsorace muku takaici da tashin hankalin talauci ban tsorace muku shi sau da yawa zaka ci jarabawa kana talaka walakin akhsha an tubsat alaikum ad-dunya amma abin da nake tsoro shine a yalwata muku duniya a shimfida muku hanyoyin samunta kama busidat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfida wa al'umomin da na gabace ku fatanafasuha sai ku shagaltu wajen gasar tarata kama tanafasuha kamar yadda wadancan suka yi fatuhlikakum kuma sai ta halakar da ku kama ahlakatkum kamar yadda ta halakar da yan baya don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi dangane da dukiya lalle mu sani shi fa hakikanin duniya a mafhumi na musulunci tsani ne da za a kai zuwa ga bautar Allah da neman yardar Allah a samu kuma rayuwa mai daɗi yadda ba za a tagayyara wajen bautawa Allah ba shine ma'anar kuɗi a musulunci amma ba wai shine karan kansa matukar ba ballantana ya zamanto a irin rayuwa da ake a yanzu kaga kuɗi shi aka ba wa kima shi ake ba wa daraja shi ake girmamawa mai kuɗi shi za a masa burmushi shine in ya kira za a amsa masa shine wanda in ya tsawata za a tsawatu shine komai a cikin rayuwar dan adam kudi an ba kudi sama da kimar da take da shi shi saka duk laifukan da yake faruwa a duniya musamman a kasar mu ya zama haka saboda mutane sun kai kudin matsayin da ya wuce nasa sai ake ga idan ba shi ka samu ba baka da wani sauran kima baka da mutunci baka da daraja baka da kome ba wanda zai ganka da gashi ba wanda zai kula ka ba wanda zai agaje ka ba wanda zai maka kome sai ka samu kuɗi shi yasa sai aka makance dan an bashi irin wannan matsayi to mu sani a addinin musulunci shi kuɗi tsani ne da ake samun yardar Allah da shi ba wai shine matukar ba alal haƙiƙa mamallakin dukiya shine Allah subhanahu ta'ala. dukiya idan ta shiga hannun mutum an bashi ajiya ne a cikin wakilcin da Allah ta'ala ya bashi kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya ce ku ciyar daga abin da aka sanya ku wakilai don haka mu sani neman dukiya wanda musulunci ya zaburar da mutane su je su yi a duk inda kaga an zaburo wajen neman dukiya an halatta shi shine alkasbul halalut tayyib neman abinci wanda yake na halal kuma mai tsafta karkashin abin da shari'a ta tanada Allah subhanahu wataala mai tsarki ne baya bukatan komai daga wajen bayinsa sai tsarkakakke tsarki kuma ana samun sa ta tafarkin Allah shi yasa kama Allah ta'ala ya umarni ga mu'minai kamar yadda ya umarni ga manzanni cewa su nemi abin da yake mai tsafta na halal a ayoyi a cikin alkur'ani mu sani yan uwa musulmi lalle ita dukiya tsani ne da ake kaiwa zuwa ga samun yardar Allah ba wai ita ce matukar ba don haka mu yi kokarin mu ajiye dukiya a matsayin da musulunci ya ajiye shi sai mu samu kwanciyar hankali a rayuwa sai al'umman mu ta zanta kyautata a bawa kuɗi matsayinsa ba shine wani abu ba shi hanya ce da za a samu wani abu don haka mu maida shi a matsayinsa mu neme shi ta hanyar halal kuma mu sarrafa shi ta hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala ya yadda ba tare da barna ko kuma koro ba lalle mu sani shi fa dukiya idan aka bawa mutum to fitina ce jarabawa ce Allah ta'ala ya masa kuma sai ya masa tambaya a ranar alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata annabi ya ce duddugen dan adam ba zai gushe ba yana tsaye akan sirati yar siririyar hanyar nan mai kaifi sama da takobi siririya kamar gashi ga duhu ga makata na kuma saman jahannama take ga makata tana kaiwa wurga to dan adam ba zai gushe ba bisan tanji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ansa tambaya guda hudu checkpoint ne akai za a tambaye shi dangane da rayuwarsa yaya ya kashe rayuwarsa wajen bin Allah ne ko sharholiya ayyukansa da ya yi shin ya bibi abin da Allah da manzansa ya yarda da shi ko kwasa da ya bi dukiyarsa tambaya harce biyu ne da ita ta ina ya same ta hanyar halal ne kowace kwandala sai an tambaya ya ya kashe ta ta hanyar halal ne kowace kwandala sai an tambaya kuma tambaya ta hudu sai an tambaye shi ya ya sarrafa jikin da Allah ya bashi gaban da aka bashi wannan hadisi imamu turmudi ya rawaito don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mi riko da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen yadda za mu mu'amalanci kuɗi mu mu'amalance shi ta tafarkin da annabi ya ambata mana suna nan da yawa amma hadisai guda biyu sun wadatar da mu a wannan gaba hadisin farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu daga Abdullahi ibn Shakhir Allah ya kara masa yarda ya ce wata ran naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in samu annabi yana karanta al-hakumut takathur neman tara dukiya ya halakar da ku hatta zurtumul maqabir haka nan kuke har kuka kai ga kabarin har zuwa ƙarshen aya sai da annabi ya karanta wannan sura sai manzon Allah ya ce yaqulu ibn adam zaka ji dan adam na cewa mali mali dukiya ta ce dukiya ta ce wa halaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnait shin a rayuwarka ta duniya kan cikin dukiyar taka kai dan adam kana da wani rabo ne in banda abin da kaci ya lalace a jikinka aw labista fa ablait ko wanda ka tufa na tufafi ka gama amfani da shi ka ba mu wani koyi ruƙe aw tasaddaqta fa amdait ko abin da ka kamfata a dukiyarka kai sadaka da shi shine zaka samu a kiyama amma duk amfanin da kai a duniya na dukiyarka anan yake sadaka da abin da kai dan neman yardar Allah shine a can mu mu'amalanci kuɗi ta wannan duk yawan dukiya duk yawan dukiya iya amfanin da Allah ya tsaga naka shine kawai a cikinta mu fahimci dukiya ta wannan fuska hadisin imam muslim ya kawo hadisi na biyu daga anas dan malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatba'ul mayyita thalathatun mamaci in za a kai shi kabari abu guda uku na raka shi fayarji uthnani wa yabqa ma'ahu wahid guda biyu sai su dawo ɗaya kuma sai zauna tare da shi ya taya shi zama a kabar yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu iyalansa za su raka shi ƴaƴa da dangi da sauransu suna kuka suna jin tashin hankali na rabuwa da babansu ko dan uwa sannan ai dukiyarsa ma za ta raka shi ko ba kome sai kaga motocinka an shiga ko mashin ɗinka an hau ko wani abu daga cikin abu na dukiyarka an tafi da shi sannan kuma aikinka ma zai raka kan ji annabi abu uku za su raka ka amma guda biyu za su dawo duk ƙaunar da iyalanka suke ba za su ce a faɗa da kabarin su kwanta da kai ba gida za su dawo dukiyarka ba za a tona rami abin ne ka da ita ba hatta babbar rigarka mai kyau da ake yi a al'adance ba shari'a ce ta yanda ba za ka ga ana shimfiɗawa a saman gawa har babbar rigar daukewa ake yin an dawo sai a wanke ta sa ta a cikin kaso yanzu kuma iyalai sai a shagaltu wajen raba sauran dukiyarka menene yake wanzuwa tare da kai aikinka waɗannan hadisai guda biyu sun ishe mu cikin shirayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalanci dukiya ga waɗanda za su tara ta ta haram ga waɗanda suka bata kimar da ta wuce tata Allah subhanahu wataala yana cewa zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin an ƙawatawa mutane ƙaunar wasu ababe mata ne ‘ya'ya ne dukiya ce wanda aka ajiye zinariya da azurfa ababen hawa ne masu kyawu dabbobi ne amfanin gona ne amma duka sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatin duniya dan jin daɗin rayuwar duniya ne mai gushewa wallahu indahu husnul ma'ab amma wajen Allah shine kyakkyawar makoma take almalu wasilatul lagaya ubangiji Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ka tsarkake mana abincinmu komo ila salatikum